بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan zulka'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 21 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 26 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyat al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne manhaji madaidaici ta fuskar fassara sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa da bayani akan manhajin magabata wanda yake a tsaye ta fuskar wato addini da aqida Allah ya saka ibn taymiya da alkhairi ya fara yi mana magana akan mai da zance da yayi ma risalatul qushairiyya ta abul qasim al-qushairi a inda yake kawo maganganu daga cikin wannan risala yana tattauna matsalolin da suke cikin irin waɗannan maganganu ta fuskar gyara ko goyon baya ko bayyana ma'anarsu za mu tashi a inda yake cewa wa ammal junaidu fa maqsuduhu at-tauhid alladhi yushiru ilayhi al-mashayikh bayan da ya kawo magana akan cewa al-junaid yana cewa at-tauhid ifradu al-qidam min al-hadath wannan magana ce usheri ya kawo ta shine shi kuma yanzu ibn taymiya yake sharhinta yace junayd wato al-junayd ibn muhammad al-baghdadi wannan ɗaya daga cikin manyan sufaye wanda ya rasu a shekara ta 297 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahmatullahi alaihi junaidu yana nufin ne inji ibn taymiya tauhidi irin wanda shehunnai suke ishara zuwa gare shi wa huwa at-tauhid fil qasd wal irada shine tauhidi a cikin nufatan abu da manufarka ta yin aiki wato tauhidin da ke kore riya wa ma yadkhulu fi zalika min al-ikhlas wa tawakkul wal muhabba da abin da ke shiga cikin irin wannan tauhidi na al-ikhlas tsarkake Allah da bauta ya zama tasbihin da kake da zikiri da tilawa da sallar dare da sauran ayyukan da mutanen da ake ce masufaye suke yi ya zama kana yin su ne dan Allah kawai ba da neman wani ba gurin mutane ba shi suke ce tauhidi idan sun faɗe shi haka wattawakkul da kuma dogaro ga Allah tsantsagaryen dogara ga Allah ta yadda zai zama baka bukatan komai a gurin kowa kuma kowani ya baka ma ba ka karba ba wal mahabba da kuma wato ɗayanta kauna ga Allah subhanahu wataala ya zama Allah kaɗai kake kauna baka hada kaunarsa da kowa a cikin zuciyarka wa huwa an yufrada al-haqq subhanahu wa huwa al-qadim bi hadha kullihi abinda suke nufi da wannan shine a ɗayanta Allah subhanahu wata'ala wanda shi suke cewa alƙadim din a ɗayanta shi a wajen ikhlasi a wajen tawakkuli da wajen mahabba fala yushrikuhu fi zalika muhdathun kar a bar wani abin halitta ya tarayya da Allah a wajen ikhlasin da aka yi wa Allah ko tawakkali akan Allah ko kaunar Allah wa tamyizur rabbi min al-marbubi a ware Allah subhanahu wata'ala daga bayinsa fi itiqadika a cikin kudircewarka wa ibadatika da cikin bautarka malam yace wa hadha haqqun sahihun wannan magana gaskiya ce kuma ingantacciya wajibi ne ka dayanta Allah a wajen ikhlasin kana ayyuka ka dayanta Allah a wajen dogaro da shi ka dayanta Allah a wajen kaunar da kake masa da sauran abubuwa waɗanda aka faɗa ana wa huwa dakhilun fi tauhidi allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu wannan kuma yana shiga cikin tauhidin da Allah ya saukarwa da manzanni su karantar da mutane wa anzala bihi kutubahu wanda Allah ya saukar a cikin littattafansa Allah ya saukarwa da manzanni a tauhidi da ya cewa kowa a cikin su yazo ya ce ali ibudullaha wastanibu tagut ku bautawa Allah ku guje ma gunki to a cikin wannan bautar Allah akwai tsayanta Allah a cikin nufin aiki tsayanta Allah wajen tawakkali tsayanta Allah wajen kauna tsayanta Allah a cikin ibada da kuduri wa mimma yadkhulu fi kalam al-junayd tamyizu al-qadim an al-muhdath daga cikin abin da ke shiga cikin maganar junaidu a wannan fuskar akwai bambance Allah daga halittu wa isbatu mubayanatuhu lahu wa isbatu mubayanatihi lahu da tabbatar da cewa lalle an tabbatar da bambanci tsakanin Allah da halittunsa bi haisu ya'lamuhu wa yashhadu anna al-khaliqa mubayinun lil khalq ta yadda za a san Allah kuma a shaida cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya bambanta da halittunsa khilafan lima dakhala fihi al-ittihadiyatu min al-mutasawwifa sabanin abin da ‘yan ittihadiyya ‘yan komai Allah ‘yan hakika su ne ittihadiyya minal mutasawwifa daga cikin sufaye suka shigar da kansu a ciki wa ghairuhum da su da wasunsu suka shiga cikin harkar cewa komai Allah ne komai shine haƙu komai surar Allah ne ai komai na alamta Allah har suka kai ga inda suka kai min alladhina yaquluna bil ittihadi wanda suke cewa suke da aqidar ittihadiyya mu'ayyanan su ayyana wani bawa su ce shi ne da Allah ɗaya au mutulakan ko kuma su saki kalmar gaba ɗaya su sake ta cewa kai komai Allah ne to duk masu irin wannan muguwar aƙidar ba sa cikin asalin sufaye na gaskiya walihaza ankara haula'i alal junaidi qawluhu dan haka aka samu su waɗannan ƴan ittihadiyya ƴan hululiyya masu cewa komai Allah ne suka yi majunaidu inkarin wannan magana ta shi kama an karahu alaihi ibn al-arabi at-ta'i kabirul ittihadiyya kama yadda ibn al-arabi at-ta'i shugaban ittihadiyya gabaki daya yayi inkarin wannan wannan magana da yake dunkulalliyar magana ce za mu dan taɓe ta kaɗan insha Allah ta fuskar cewa al-imamu Junayd ibn Muhammad rahimahullah shi sufi ne sananne ya rayu a ƙarshe ya rasu a ƙarshen ƙarni na uku shekara ta ɗari biyu da casa'in da bakwai to a wancan zamanin nasu sufancin bai riga ya gama lalacewa ba suna yin sufancin ne ta ainihin wato tsarkake zuciya da yin ibada da yin tazkiyatun nafsi da yawan azumi sallar dare nadama akan zunubai istighfari kau da kai daga duniya da makamantansu haka suka tsara ka'idoji waɗanda suke gudana a kansu shine ke da magana shahararriya cewa wanda duk bai san alkur'ani ba bai san sunna ba kar ya kar ya kusa da mu mazhabin mu an gina shi ne akan alkur'ani da sunna wanda duk bai san qur'ani da sunna ba kar ya zo wajen mu haka sufancin su Junaidu ya gudana to na bayan su da suka zo waɗanda suka lalata sufancin wanda babban su a cikin masu lalata sufanci shine wannan Ibn al-Arabi su suka bi suka kawo aqidar ittihadiyya zamu ji daga wasu malamai da za su kara mana bayani akan haka suka kuma dinga inkarin wancan aƙida mai kyau wadda su sufayen farko suka tafi akai to ibn al-arabi da ambata anan at-ta'i ana ana magana akan malamai masu suna ibn al-arabi guda biyu ne akwai wannan da aka ambata anan shine ibn al-arabi at-ta'i wanda babban dan ɗarika ne kuma malamai sun yi magana akan batarsa da zindiƙancinsa akwai wanda suka kafirta shi akwai kuma ibn al-arabi al-maliki shine al-qadi muhammad ibn abdullahi ibn al-arabi al-ishbili kenan abubakar ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an sanannen malami malamin fiqhu malamin hadisi malamin lugal arabiya babban adibi kuma alƙali wannan malami ne na musulunci sananne wani lokaci aka yi kokarin rarrabe su sai a ce ibn al-arabi mai ma'arifa to mutumin kirkin ibnu arabi kuma shi wannan shine wanda yake da wannan matsalolin to wannan da ke da aka ambata anan shine mai matsala ya ambace shi yace shine kabirul ittihadiyya shugaban addinin cewa komai Allah yan hakika nan da suka yaɗo yanzu to akwai dacewar cewa mu dan ja numfashi akan waye shi musamman saboda a yanzu kallon wali ake mushi galibi waɗanda suke bin tafarkin ɗariƙu da tafarkin irin wannan tarbiyya din da an faɗi ibnu arabi a tsayi to suna kallon shi a matsayin wani gwarzo ne kamar kai ne ahlus sunna a ce an ce imamul bukhari ko ahmad ibnu hanbal ko ibnu abi shaiba ko imamu malik kaga kana kallon shi a matsayin wani gwarzon malami ne wani gwarzon abun koyi to haka suke kallon shi kuma suna kokarin kare maganganunsa da yi musu fassara da cewa mutanen da ba sa cikin wannan harka ba su fahimci abin da yake nufi bane za mu karanta daga wurare daban-daban insha Allah na farko shine daga littafin tarihul islam na al-imam az-zahabi wanda mawsu'a ce ta tarihin musulunci da zahabi yayi ta tun daga farkon musulunci har zuwa zamanin sa tarihul islam wa wafayatul mashahir wal a'lam kamar yadda zabi yake faɗa a cikin muqaddimarsa cewa ya karanta littafi sama da ɗari kafin ya rubuta wannan littafin sai da ya tattara kusan duk littafan tarihin da suka gabata ya karanta su da na hadisi da na garuruwa da na jarhuwar ta'adil da na wafayat da wane ne yace wata ibtu na sha wahala duk da kuma yace ya ya takaita ne ya rere ya bar wasu maganganun mai ma'arifa na ce ana ƙoƙarin bambance su wanda ake sa mashi ma'arifa shine mutumin kirkin ibn al-arabi al-maliki wanda ake cire ma'arifar shine wannan amma shi ma ana sa sunan shi da ma'arifar cirewa ake kawai dan tamyizi amma shi ma sunan shi na zuwa da ma'arifar so wannan littafin na al-Imam zahabi wannan dake hannuna ana buga shi a cikin wajen mujalladi 50 ne na Dr. Umar Abdul Aziz Tadmuri ta hakikin sa ne wani malami ne mutumin ƙasar Suriya babban farfesa ne na tarihi ya zauna a jami'atu Baghdad to wannan da ke hannuna daga wafayat ne na shekara ta 631 zuwa 640 ma'ana tsakankanin wannan shekarun ya rasu domin ya rasu ne a shekara ta 638 to a daidai nan wajen kamar da zamu zo mu ji a nan ne ya tarjama sa gashi a lambar tarjama ta 549 al-imam al-zahabi ya ce muhammad بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ محي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي المرسي المعروف بابن العربي wannan daga shafi na ɗari uku kenan da saba'in da hudu bayan da shi mai takikin ya ambaci da littattafai wajen guda arba'in ko makamantan haka wanda suke nuni zuwa ga wuraren tarihinsa littattafai ne kala daban-daban ya ce Muhammadu ɗan Ali, ɗan Muhammadu ɗan Ahmadu ɗan Abdullahi, shehin malamin nan da ake wa laƙabi da Muhyiddin, malam Abubakar Abda'i, ana danganta shi zuwa ga Sa'adiyu Lutfa'i ne, Al-Hatimi Al-Andalus, mutumin garin Mursiya a Andalus, an fi sanin shi da Ibn al-Arabi, wa yi urafu aidan bil kushairi da tasawufi. Ana ce mashi kushairi saboda sufancinsa, sahibu musannafati. wa ƙudwati ahalil wahada wanda ke da littafai kala daban-daban kuma shine abun koyi na 'yan haƙiƙa su ne yake nufi da 'yan alwahada wani da fi ramadana sanata sittina wa hamsina wa hamsinatin bumursiya an haife shi a watan ramadan shekara ta ɗari biyar da sittin bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama zakara annahu sami'a bi mursiya da kanshi ya ba da labarin cewa ya koyi karatu a garinsu ƙasar andalus wa annahu sami'a bi qurtuba min abil qasim khalaf ibn bakshwal kuma cewa ya karatu a gun malam khalaf ibn bakshwal mai kitabul sila wa bi ishbiliya min abi bakrin muhammad ibn khalaf ibn saf yace kuma wai yayi karatu a ishbiliya a gun wannan malamin wa qad sami'a bi makkah min zahir ibn rustum kitab at-tirmidhi ya koyi littafin tirmidhi a gun zahir ibn rustum a kasar makka wa sami'a bi dimashqa min abil qasim abdus samad ibn حرستاني القاضي وبالموصل وبغداد وسكن الروم مدة yayi karatu a waɗannan wurare kuma ya zo na ƙasar Rum a Turkiya kenan ta yanzu tsawon zamani Zabi yace qaratu bi khatt ibn Masdi yaqulu ibn al-Arabi wa qad khada fi bahr al-isharat wa tahaqqaqa bi majal tilka al-ibarat wa takawwana fi tilka al-atwari hatta qada ma sha'a min libamati wa atwari فضربت عليه العلمية رواقها وطبق ذكره الدنيا وآفاقها فجال بمجالها ولقي رجالها yace na karanta da rubutun ibnu masdi yana cewa wannan malami ya shiga cikin kogi na isharori ya ƙoƙari ya samu haƙaƙe wannan fanni na maganganu irin na sufai kuma ya shiga cikin wani yanayi wanda ya samu kanshi a ciki sai aka ji labarin shi a duniya ko ina aka san da shi ya kai ya kawo ya shiga ya fita ya game da mazaje wa kana jamilal jumla wa tafsil ya iya ta ya iya zance ya iya magana a takeice ya iya fadada ta muhassilan lil fununi ya koyi ilmomi daban-daban ahsana tahsilin kyakkyawan koyo walahu fil adabi sha'au alladhi la yulhaqu ya samu ƙwarewa a cikin adab wanda ba a kamo shi ba sami abnal jaddi wabna zauqun wa najaba ibnu yahya duk waɗannan malaman shi ne wa zakara annahu laqiya bijabiya abdul haqqi ya ce ya gamu da abdul haqqi al-ishbili a jabiya sai zahabi ya ce wa fi zalika nazar akwai tababa wa anna silafi ajaza lahu kuma ya ce wai as-silafi ya mashi ijaza zahabi ya ce wa ahsibuha al-amma sai dai ijaza ce ga magari amma nan ma akwai tababa wa zakara annahu sami'a min abul khairi ahmada ibn isma'il at-talaqani ya ce ma yayi karatu a gun al-imam at-talaqani zabi ya ce qultu ni ko sai nace hadha ifkun bayyin wannan ƙarya ce karara malafikahu abada yace sam bai taba gamuwa da wannan malamin ba kaji tun agun lissafin malaman shi an ba da kama shi da ƙare da yi da haka bai kafa tubalin shi akan gaskiya ba qala ibn masadi وله تواليف تشهد له بالتقدم والإقدام yana da littafin da suke nuna cewa ya yi zarra a wajen karatu wal iqdam kuma ya zaki wa mawaqiful nihayati fi mazalikil iqdam da kuma wato samun shi da aka yi da wasu matakai na kaiwa matuƙa inda har ya zame a cikin zaƙewarsa ya dinga faɗan maganganun da suka saba wa addini wa kana muqtadiran alal kalami ya kware a ilmin kalam wala allahu ma salama min kalam amma ga alama bai tsira ba daga sharrin ilmin kalam wa indi min akhbarihi ajaib ibnu masdi yace akwai labarai masu ban mamaki da na sani nashi wa kana zahiriyal mazhabi ya kasance a mazhabin addini zahiri ne fil ibadati batiniyas nazri fil itiqadati amma a cikin aqida batini ne walidhalika walihadha martabtu fi amrihi yace dan haka ni bana kokonto akan bata gare shi والله أعلم بسره ذهب يتي وذكره أبو عبد الله الدبيفي أتكين واتو الزيل على تاريخ بغداد كنا يتي أخذ أما شيخة بلده يأي كرتو أقوم على من زامن ننسى غرنسى ومال إلى الآداب ya karkata zuwa ga adab wa kataba li badil wulati yin wasu sarakuna rubutu thumma hajja wa lam yarji ita ba yakin haji sai yake dawowa ya zama tukari kenan wa sami'a bi tilka diyar ya ji karatu a waɗannan garuruwan warawa an silafi bil idatil amma ya karatu a gun silafi riwaya ce amma ijaza amma wa bara'a fi ilmi tasawufi wala hu fi musannafatun kathira ya kware a tasawuf yana da littafai kala daban-daban wala qiyahu jama'atun min al ulama'i wal muta'abbidina wa akhadhu anhu an samu malamai da dama da masu neman bauta sun gamu da shi wa qala ibn nuqta sakana quliya wa maltiya mudda wala hu kalamun wa shi'run ghaira annahu la yu'jibuni shi'ru ce yana da maganganu da waƙe-waƙe amma ni ba na son waƙa shi zabi yace qultu ka annahu yushiru ila ma fi shi'rihi min al-ittihad kamar yana ishara zuwa ga abin da ke cikin waƙar shi na cewa komai Allah ne wa zikril khamri da ambatan giya wal kana'isi da coci coci wal milahi da wuraren bautar yahudu gashi nan sai ta kawo misalan waƙoƙi iri daban-daban waɗanda suke nuna barna irin wannan kamar faɗin shi fa ma samma illallahu laysa siwahu fa kullu basirin bil wajdi yarahu babu yace babu komai da kake gani sai Allah duk abin da ka gani sunan shi Allah wala laqad fara qalbi qabilan kullu suratin famar an li ghazlanin wa dirun li ruhbani wa baytun li awsanin wa ka'batu ta'ifin wa alwahu tawratin wa mushaf qur'ani adinu bi dinil hubbi aina tawajjahat raka'ibuhu fal hubbu dini wa imani kaji irin waka ce zuciyata tana karban komai ta yarda da cewa su barewa bautarsa shine su zama suna daji sannan fasto kuma ya zama yana cikin ɗakin shi yana cikin diyar ɗin shi sannan gumaka kuma masu bautarsa a cikin ɗakin bautar gumaka masu bautar ka'aba kuma su kewaye ka'aba masu bautar taura kuma su karanta masu bautar ƙwar'ani su ma su karanta yace ni addini na kawai shine ƙauna duk inda kauna ta juya duk abin da raina ya so kawai to shi nake yi adinu bi dinil hubbi aina tawajjahat raka'ibuhu fal hubbu dini wa imani duk abin da ya so to sai yayi kawai ya ta kawo irin wannan hakokin ga sunan kala daban-daban sai malam yace hadar rajulu kana qad tasawwafa wannan mutumin ya zama sufi ne wanzala ya zake waja'a ya ba kanshi yunwa yake cin abinci wasahira yake bacci wa futiha alaihi bi ashiya'in sai wasu abubuwa suka bayyana gare shi imtazajat bi alamil khiyali wanda suka cakuɗe da duniyar wahami khayal wal khatarati da abin da ke bujuyo mai a zukatan a zuciyarsa wal fikrati da tunaninsa fastahkama bihi zalika hatta shahada bi quwwati al khayali ashiya azannaha mawjudatan fil kharij ai zama yana ganin wasu abubuwa a cikin kwalwar shi yana tsammanin da gaske ne akwai su irin tarbiyya da suke yi a dade ba a cin abinci ba a bacci ana ta tasbihi har mutum ya ruɗe wasa mi'a min tsanshi dimaghihi khitaban e itaqadahu min Allah ya ji a cikin rudanin kwakwalwar shi ya ji wasu maganganu suna yawo kwakwalwar shi sai ya ce daga Allah ne wala wujuda lidhalika abadan fil kharij zabi yace kuma wannan ƙarya ne babu shi kwata kwata hatta innahu qala lam yakun al haqu aw qafani ala ma satarahu li fi tawqi'in wa wilayati umur al alam yace har yana cewa wai Allah ya nuna mishi takaddar da a cikinta Allah ya yi signing appointment ɗin shi a matsayin shugaban waliyan duniya hatta a alamani ba a tsaya iya nan ba bayan an nuna mishi takarda appointment letter ɗin shi na walittaka Allah ya nuna mai ita sai kuma aka hatta a alamani bi anni khatimul awliya al muhammadiyya Allah ya gaya mun cewa ni ne shugaban waliyai kuma ni ne karshen su gaba daya kaga su tijani ma ƙarya suke kenan an riga an gama yin ma khatimatul waliyai ashe suka zo بمدينة فاس سنة خمس وتسعين هكا يقامس فلما كان ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستمائة وقف للحق على التوقيء في ورقة بيضاء yace Allah ubangiji ya nuna mun wannan takarda an yi siren a cikin ta farar takarda farasamtuhu bi nafsihi aka ma bani dama na kwafi ya kwafi wai takarda takarda appointment din cewa hadha tawqi'un ilahiyyun karimun min al-waqufir rahim ila fulan wannan sa hannu ne na Allah Ubangiji mai rahama zuwa ga wani kamar yadda jami'a za ta baka takarda ta ce this is transvider so so person has kaza kaza kaza kaza kaza ba san sallah ya signing ko provost ko waye ko wai Allah ya mushi irin wannan to Allah jama'a ku ji wannan irin dirkaniya har yanzu kuma ita ake bi fa wannan kaga tana da tsohon tarihi a shi wannan wajen shekara 800 baya kenan yace wa qad ajzala lahu rifdahu wa ma khabbaina qasdahu wai a ciki Allah ya ce mun bashi mun cika mishi abin da muke so mu bashi na kyauta da baiwa ba mu rage mishi ba falyan had ila ma fuwida ilai mun yadda ya je da aikin da aka bashi je ya aikin da muka sashi wala tashghalhu alwilayatu anil fumuli baina aidina shahran bi shahrin ila qida'il umri amma mun ce mishi kada wannan aikin da zai dinga mana a duniya ya hana shi zuwa ganawa da Musa Allah duk wata zaka duk wata yana zuwa lahira ya gana da Allah a cewa shi kaga wannan yafi yafi bane yanzu ina iya iya takadaranci fa jama'a a cikin sakon da yake wannan claim din cewa wai duk wata yana zuwa ya je gana da Allah saboda Allah ya ce ga yana na baka aiki yafi na kowa amma ina san ganin ka saboda kauna da ke tsakanin da Allah duk wata ka samu ka samu lokaci ka zo ka dan yi weekend a wajena wa min kalamihi fi fususil hikam littafin shi daga cikin damat shi fususil hikami wanda abin da ke cikin shi hayaniya ce iri daban-daban zahabi ya kawo ta da yawa zan tsallake ta amma zan karanta mana dan kaɗan inda ya zo fassara wai wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa yaquqa wa nasara ya canza gaba ɗaya fassarar wannan aya cewa an ce musu ne wai Allah ne yake ce ma waɗannan kafirai kar ku sake ku rabu da gumakan nan domin waɗannan gumaka ni ne su tunda kuna bauta musu ni ne kar ku rabu da su haka ya dinga canza fassara ya dinga canza fassara babu daɗin ji da za ya gama kawo wannan maganganu bari ku ji su da yace ila an qala fi qawli ta'ala wa qala la tadharunna wuddan waddan wala suwa'an wala yaghusa wa yauqa wa nasara qala in fa innahum idza tarakuhum jahilu min al-haqqi ala qadari ma taraku min haula'i in suka baran-baran da waɗannan gumaka to za su jahilci Allah da gwargwadon guje ma wannan gumakan da suka yi fa inna lil haqqi fi kulli ma'budin wajhan duk wani abun bauta duk wani gunki Allah na da fuska a cikin sa ya arifuhu man ya arifu wanda ya sani ya sani wa yajhaluhu man yajhaluhu min al muhammadiyina amma muhammadiyawa mu kenan musulmai mu ne ba mu sani ba hadisi zai ya ƙara fassara wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yace ai hakama ubangiji ya hukunta cewa duk abin da ake bautawa maimakon wa qada wa amara sai ce ai wahakama ne hukunci ne kaddara Allah ya hukunta duk abin da ake bautawa shine Allah fal alimu ya alamu man abada mai hankali mai ilimi ya san duk abin da bautawa shine Allah wa fi ayi suratin zahara hatta ubida duk surar da Allah ya bayyana ciki sai abota mashi a cikin ta wa inna tafriqa wal kasarata likal a'da'i fi suratul mahsusa rarrabewa a ce ga Allah suwa ne ga Allah suwa ne ko Allah su daban wannan kawai wani abu ne da aka saba kaman rarrabe gabobi amma duka jiki ɗaya ne ai da hannu da kafa da ido duka gabobi ne amma jikin jiki ɗaya suke gashi nan ya ci gaba da irin wannan zancen mimma khati'atihim fa hiya allati khatat bihim fa ghariqu fi biharil ilmi billahi wai waɗannan laifukan nasu sune suka nutsar da su suka shiga cikin sanin Allah wa huwal hayratu sanin Allah shine ka rudi gaba daya fadkhulu naran aka ce su shiga wuta ko fi ainil ma'i minal muhammadiyin su shiga cikin tsantsar wani ruwa na muhammadiyanci wa idza وإذا البهار سجرت يتي سجرت سجرت التنور إذا أوقدته فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي فكان الله أين أنصاره ba su da wani mataimaki kuma bayan Allah sai ce to Allah ne ke na mataimakin su kajirin tafsirin na yan wuta fa halaku fihi ila al-abadi falau akhrajahum ila sifi sifi tabi'a lanazala bihim an hadhihi darajat rafi'a wai wannan halakar da Allah ya musu ya halakar da su ne zuwa cikin tsantsar ƙaunarsa da ya fito da su to da darajar su ta ragu to sai ce wa in kana kullu lillahi wa billahi bal huwa Allah tare da cewa kuma komai dama na Allah ne kuma Allah ya yi shi dan kanshi ne kai komai ma Allah ne ka zancen bal huwa Allah komai Allah ne in ji shi da ya ci gaba da kawo wannan zancen jama'a gashi nan har yake cewa wa khalaqa minha zawjaha fama nakaha siwa nafsuhu adamu bai auri kowa ba sai kanshi fa minhu sahibatu wal waladu wal amru da matar da dan da umarnin duka daga Allah ne sai kawo waka irin waka shi tashi din barka je irin waka kafircin fa yahmuduni wa ahmuduhu wa ya'buduni wa a'buduhu fa fi halin uqirru bihi wa fil a'yani ajhaduhu fayarifuni wa unkiruhu wa a'rifuhu fa ashhadu wai da Allah yake wannan magana wannan ba shine rokokin da suke yanzu dina a Kano ba fayahmuduni wa ahmuduhu wai Allah yana gode mai shi ma yana gode wa Allah wai abuduni wa abuduhu Allah yana bauta mai shi ma yana bauta wa Allah fa fi halin uqirru bihi wani lokaci wai ya yadda Allah Allah ne wa fil ayani ajhaduhu wani lokutan kuma yace bai yadda ba sai dai Allah ya yadda da shi a matsayin Allah fayarifuni wa unkiruhu sai ce to ya ji ya yadda shi Allah ni kuma ce ban yadda ba wa arifu fa ashhadu zabi da ya gama kawo wannan zancen bari ku ji abin da yace da ya kawo ya kawo yace ila an qala kaza kaza kaza kaza sai yace wa zakara faslan min hadhan nawti ta'ala Allah amma yaqulu ulwan kabira astaghfirullah ji zabi ce Allah na tuba da kawo wannan zancen hakil kufri laysa bi kafirin ji zabi ce mai bada labarin kafirci ba kafiri bane da ya kawo ya kawo ya kawo ya ji abin yayi nauyi shine sai yace astaghfirullah Allah na tuba Allah mun tuba gaba ɗaya mu sai ya ce qala shaykh izzuddin ibn abd salam fi ibn al-arabi hadha shaykh su'in kadhab yace wannan mugun mugun malami ne makaryaci yaqulu bi qidamil alami yana cewa duniya tana nan tunda ba farariya bace wala yuharrimu farjan baya haramta duk wata mace babu wata mace muharrama a wurin shi abinda Qur'ani ya ambata cewa banda wance banda wance baya haramtawa haka za haddathani Sheikh Ibn Taymiyyah al-Harrani bihi zabi yace haka malamin mu Ibn Taymiyyah ya bani wannan labarin an jama'atin haddathuhu an Sheikh Ibn Daqiq al-Aidi annahu sami'a Sheikh Izzuddin yaqulu zalika kaji da isnadin magana wa haddathani bi zalika al-muqatili zabi yace muqatili ma ya gaya mini wa naqaltuhu min khatti abul fati ibn sayyidin nasi haka nan na kwafe daga littafin ibnu sayyidin nasir ya amuri annahu sami'ahu cewa shi ma ya ji wannan zancen min ibnu da kikin al-eid magana ta zama akalla mashhuri yake nan daga ibnu da kikin cewa ya faɗi wannan magana akan shi cewa mugun malami ne makareci sai zabi ya ce qultu walau ra'a kalamahu hadha lahakama bi kufri abinda na sani game da ibnu da kikin al-eid da ya ga wannan zancen da ba zai ce makareci kawai ko mugun malami zai ce kafiri ne illa an ya kuna bunul arabi raja'a an hadal kalami sai dai ba mu sani ba in kuma ya zama ibnul arabi ya tuba daga wannan zancen wa raja'a dinal islami ya dawo ya tuba ya musulunta fa alaihi min allahi salam to anan sai Allah ya mushi aminci wa qad tufiya fi sani wal 20 min rabiul akhir ya rasu ne a wannan kwanan wata to jama'a kun ji wannan tarihin na na na, na ibn al-arabi sai ci gaba da cewa wal ibn al-arabi tawassu'un fil kalami wa zaka'un wa quwwatu hafiza wa tadqiqun fil tasawuf wa tawalifun jamma fil irfani yana da ilimi da kwarewa da da zurfin basira dama dole ba irin wannan bata sai mai ilimi وتواليف جمع في الإرفان ولولا شطحات في كلامه وشعره لكان كلمة إجماع da ba dan irin wannan mugan mugayen maganganun da ke cikin waka shi da magana shi ba da ya zama babban malami wala Allah zalika waqa minhu fi halis sakarihi wa ghaibati ta yi waɗannan maganganun yana yin su ne a lokacin da yake shiga cikin wannan gaibu ba irin ta tasu ta sufaye sanda zai yi zai zama yayi fana'i kenan fanar julahul khaira in haka ne to muna fata Allah ya gafarta mishi wannan abin da zahabi ya rubuta kenan anan da ya je gaba bari ku ji jama'a wannan shine mujalladi na gaba da ke biye da wancan sai yana tarihin yana tarihin wani batacce kwatankwacin wannan wanda bai kai ibn al-arabi ba so sai ya koma kan magana ya saki layi shine zan sake karanta mana gashi daga cikin tsakankanin wafayat na 441 kaga wancan zuwa da 40 ko da daya zuwa da 50 to a cikin daya daga cikin wafayat din na wannan shekarar da yazo yana magana anan ita ce shekara ta 645 sai zo kan wani mutum mai suna Ali ibn Abil Hassan ibn Mansur gashi a lambar tarjama ta 377 shafi na 277 sai ya ce Al-Sheikh Abul Hassan Abu Muhammad al-Hariri مقدم طائفة الفقراء الحريرية أولي الطيبة والسماعات والمشاهد yana magana akan wannan shugaban wasu yan dariƙa da ake ce musu alhaririya waɗanda su ce an san su suna sanya tarare suna kuma da yawan jin kaɗe-kaɗe da haɗa bukukuwa an san su suna da bukukuwa kamar yan shi'a suke ya ce kana lahu sha'anun ajibun wa nab'un garibun yana da labari mai girma da abubuwan ban mamaki wa huwa hauraniyun min ashiratin yuqal laha banur rumman dan garin su ibn tamiya ne hauran sorry ba haran ba haran ba hauran dan dai kasar suriya ne ولد بقرية بصر وقدم دمشق صبيا فنشأ بها يازو يا يا تاسو دمشق yana yaro وذكر الشيخ أن مرجع قومه إلى قبيلة من أعراب الشام يعرفون ببني قرقر وفي قرية مرد من جبل نابلس قوم من بني قرقر أكسر abin nan kenan kasar Falastinu akwai wasu mutane masu irin kabilarsa yace wa kanat ummu shaykh dimashqiyatun min al من ذرية الأمير كرش كروشان ابن المسيب الأقيلي سنة سنة دنجنتك سراكنا قال وتوفي والد الشيخ وهو صغير فنشأ في هدر أمه يتسو مراياني وتعلم سنة الأتابي يكوي sana'ar aikin fata irin yin takalma da huluna da siddin doki da da ire-irensu wa bara'a fiha ya kware hatta faqal aqrana har ya wuce kowa kaji babu tarihin karatu ko ثم اقتطفه اقتطعه الله الى جنابه العزيز suka ce sai Allah ya ja shi a jika fa sahiba sheikh aba ali al-mugharbil khadim sheikh raslar sai ya bi wani shehi kawai wato kawai tasowa daga harkar da yake ta duniya kawai sai ya kama bin wani shehi ya zama muridin shi duk wanda ya kama addini da haka jama'a kowanne ya kama sai ya samu matsala kawai daga kana yin wata harka baka koyi ilimi ba kaga ana yayin wata irin harka addini ta baka sha'awa sai ka shiga sawon izala ce ko salafiya ce ko shi'a ce kowace iri ce ka shiga ba tare da ka tsaya ka koyi ta ba sai ka sha sai sai ka ba mutane fitina da bala'i a cikin addinin ga kanka da sauran mutane to da ya zama haka kuma shikenan sai ya zaki wa qara'tu bi khatt al-hafidi Sayfuddin ibn al-Majid ma suratuhu ala al-Hari Ali al-Hariri wa ti'a ard al-jabal wa lam yakun mimman yumkinuhu al-maqam biha ya je kasar al-jabal ba wanda ya kamata a ce ya zauna a garin bane walillahi alhamd wa kana awwalu wa kana min aftani shay'in wa abarrihi alal islam wannan malamin ya kasance babbar fitina kuma cutarwa ga musulunci muzhiran sunnata zandaqa ya bayyana sunnar zindiƙanci addinin zindiƙanci wal istihza'i bi awamir shar'i da yin izgilanci da umarnin shari'a wa nawahi da abin da shari'a ta hana wa balagani min thiqati بدأ أشياء يستعظم ذكرها من الزندقة والجرأة على الله نادي labari game da shi daga amintattu manya manya maganganu waɗanda zaka ji tsoron faɗan su da danganta su da faɗan su zaka ji kamar zai kwaran kwadan kana faɗan su wa kana mustakhifan bi amri salawati wanti hakil hurmati yana wulakanta al'amarin sallah kuma yana yana cin mutuncin duk wani abu da aka haramta sun makala sai malamin ya ce haddathani rajulun anna shakhsan da kalal hammama fara al-haririya fihi wa ma'ahu sibyanun hisanun bila miyazir wani ya shiga bayi sai ya ganshi da yara matasa babu wando yana yana musu luwadi faja ilai faqala ma haza idan ce alga ta malam ne kenan faqala laysa siwa haza ba wani abu sai abin da ka gani wa ashara ila ahadihim tamaddada ala wajhihi fatamaddada yayin wani sai kama shi ma ya rungume shi ya mai kisi ce abin da ka gani shine kai baya jin tsoron a gani shine to da za a biya gama kawo wannan magana cewa an yi kokarin ma malamai suka bada fatawa cewa ya kamata a hukunta shi aka kama shi maimakon kisa sai aka kulle shi daga baya aka sake shi sai za a biya ce kultu da ya kawo magana wannan malamin da malamin yake ta cewa lalle wannan batacce ne sai ce qultu rahimallahu sayf ibn al-majid wa radiya anhu fa kayfa law ra'a kalam ash-shaykh ibn al-arabi Allah ya gafarta maka malam saifu da kake ta kumfa baki akan cewa wannan batacce ne inda ka ga manzon ibn al-arabi me zaka ce allazi huwa mahadul kufri wa zandaqati wanda tsaba kafirci ne da zindikanci la qala inna hadha ar-rajula al-muntadir da sai ce wannan a tsaya ma a dan jira a game da faru game da shi lakin kana ibn al-arabi munqabidan anin nas kaga shi ibn al-arabi in kaga a tarihin shi ma mu cewa yayi karatu duk da kare da yake wasu malamai ko to shi ya kasance yana boye mutane aqidan ne ba a san aqidar shi san da yake rayu ba saboda shi yana da malanta in kun lura a yanzu ma abin da suke kenan malaman cikin su ba sa bayyanawa idan wawayen ciki suka yi sai su ce ba ruwan su kaga shi wannan mun ji ba yi da tarihin ilimi da haka yake yi karara baya boyewa yace lakin ibn al-arabi kana ibn al-arabi munqabidan ala an-nas wa inna ma yastami'u bihi ahad al-ihtihadiyya yana haduwa ne da daidaiwan waɗanda ya yadda da su amintattu ya ga musu wannan barna wala yusarrihu bi amrihi li kulli ahad baya fara al'amarin shi ga kowa wa lam yashtahir kutubuhu illa ba'da mautihi bi mudda littafan shi ba su share ba sai bayan ya mutu da shekaru da yawa daga baya ne aka ci mashi raddi mulla ali qari yana da littafi musamman raddu ala fususil fususil ibnu al-arabi wali hadha tamada amruhu dan haka al'amarin shi ya wuce ba a sani ba falamma kana ala ra'si sab'ami'a yayin da aka zo kan shekara ta 700 jadada Allah li hadhihi al-ummati dinaha bi hankati bi hatkihi wa fadiyati sai Allah ya kawo malamai suka zo suka tona mai asiri zamanin sibin tamiya kenan suka bada labarin abin da ya na ƙarya da zalunci wa dara bainal ulama'i kitabuhul fusus littafin shi ya yawo a hannun malamai suka gan shi wa qad hatta alaihi shehu al-qudwatu salihu ibrahim ibn ma'bad al-ja'bari wannan malami na daga cikin waɗanda suka ce ibn arabi batacce ne fi ma haddathani bihi shehu ibn taymiya kamar ibn taymiya bani labari an taji al-barnari annahu sami'a shehu ibrahima yadhkur ibn arabi faqala aka ce ya ambaci ibn arabi sai ce kana yaqulu bi qidamil alim yana cewa duniya ba sabuwa ba ce wala yi harimu farjan zabi ya ce wa an ba nan Allah mutubin da kikin al'aidi annahu sami'a shekha izzaddini bina abdussalam ya kulu fi bin arabi shekun kazzabu makaryaci wa mimman hatta alaihi wa hazzara min kalamihi daga cikin wanda suka yi raddi suka ce ai hankali da maganarsa akwai ashekul qudwatul wali ibrahimur raqi wa mimman afta bi anna kitabahu al-fusus fihi al-kufr al-akbar qabil quda daga cikin manyan wanda suka fatawa akan cewa littafin fusul hikam kafirci ne babba a ciki akwai babban alƙalin nan Badruddin ibn Jama'a wa qadil quda Sa'aduddin al-Harisi wal allamatu Ruknuddin Umar ibn Abi al-Harami al-Kittani duk wannan malamai ne manya manya wa jama'atun siwahu da wasu malaman wa amal haririyu zabiya kuma yace kaga wannan hariri din fa kana mutahattikan shi yana bayyana komai baya boyewa waqad alqal jilbab alhaya yayi wurgi da lullubin kunya washa tsaha ya kai ya kawo hattaftabaha har komai ya bayyana washtahara muruquhu wattabaha fitar shi daga addini ta bayyana kowa ya sani wa ablagu ma yaquluhu fi haula'il ulama anna kalamahum anna li kalamihim ma'ani wara'a ma nafhamuhu lahum yace mafi girman abin da ake faɗa game da irin waɗannan malaman shine a ce maka wai maganar su tana da ma'ana da wai kai baka fahimta ne ba gaske cewa ba yace bi anna hadha al-kalam min haisul khitabil ari kufurun wa ilhadun sai a ce maka eh gaskiya ne wannan magana idan ka kalle ta ga ta nan kafirci ne ilhadi ne la yukhalif fi zalika aqilun minhum illa man kabara man ana da kabara ce amma ma'a tirafihim bi anna hadha al-kalama min haisul khitabi al-ari kufrun wa ilhadun tare da cewa su da kansu suna cewa gaskiya ne wannan zancen kafirci ne bata ne karkata ne ba mai saba haka a cikin sai wanda yake da girman kai ko yake da ainihin wato jabberanci fa khudh ma qalahu al-hariri fi juz'in majmu'i kalamihi yatadawaluhu ashabuhu bainahum qala idza dakhala muridi balad ar-rumi wa tanassara wa akala laham al-khinbiri wa shariba al-khamra kana fi shughli ce idan muridi na yaje kasar kafirai ya je ya shiga addinin su ya zama kirista ya ci naman alhanzir ya sha giya ba kuma yana nan yana nan a cikin jama'ata wasu alahu rajulun ayi turki aqrabu ila Allah hatta asir fihi wace hanya ce tafi saukin zuwa ga Allah fa qala lahu utruku sayra kad wasalta karka ne karka wata ibada ka riga ka kawo inda Allah yake ba sai kai komai ba irin wannan maganganun ne sai a ce maka wai ai baka gane ma'anar su bane wai baka gane ma'anar su bane gashi ya faɗi wata magana yake cewa wa qala ولو ذبحت بيدي سبعين نبيا ما اعتقدت اني مخطئ da zan yanka annabi guda saba'in da hannuna zan ga ban yi kuskure ba ya'ani law zabahatuhum la fa'altu ma aradahu Allahu minni saboda in na yanka su na yi abin da Allah ya so na yi ne id la yaqa'u shay'un fil kawni illa bi idnihi subhanahu wa ta'ala dan ko duk abin da ya faru Allah ne ya so qultu zahabi yace wa tardu zalika karkashin wannan ka'idan anna Allah ta'ala arada minna anna al'ana qatalatul anbiya alaihi musallam sai mu ce mu ma Allah ya sa mana kaddarar zamu tsine ma duk wanda yanka annabi wa nabra'u minhum mu yi baran-baran da su wa nataqidu annahum ashaban nari Allah ya sa mana mu ma cikin kaddarar mu mu kuma ya kaddara mana mu ce ku ɗan wuta ne wa anna al'ana zanadiqa Allah mu kuma ya kaddara mana mu tsine ma zindikai wa nadribu a anaqahum mu kashe su wa illa fali ayyi shay'in khuliq khuliqat jahannam in babu wannan magana to dan me ake jahannama kenan ba dan irin ku ba washtadda gadabullahi ala man qatala nabiyan dan me tsananin fushin Allah ya tsananta akan da ya kashe annabi fa kaifa biman qatala biman yaqtulu nabiyan wallahi ta'ala wallahu ta'ala yuhibul abrar to ina kuma wanda ya kashe ya ce kashe annabawa 70 bayan Allah yana son mutanen kirki wa yabghudul fujjara Allah yana kin mutanen banza wa yukhalliduhum fin nari isa sa a cikin wuta khalidina fiha ma akaunihi arada ijadul kufri wal imani fa huwa shay'u eh mun yadda Allah ya sa kaddarar samuwar imani da kafirci fa innahu la yakunu illa ma yuridu gaskiya ne ba abin da ke faruwa sai Allah ya ga dama walakinahu la yarda hiyadatul kufri wala yuhibbu sai dai Allah bai so karkata zuwa ga kafirci kuma baya son kafirci na'am yuridu Allah ya kaddara shi wala yusalu amma yaf'alu ba a tambayan Allah me yasa yi kaza wala yu'taradu alaihi ba wa Allah cin gyara fa innahu ahkamul hakimina wa arhamur rahimina Allah mafi hikiman masu hikima ne kuma ya fi kowa rahama a cikin masu rahama la ya khaluqu shay'an illa li hikma bai halitta komai sai dan hikimarsa lakin uquluna qasiratun an idraki hikmati amma zukatanmu sun takaitu daga fahimtar hikima Allah fal khalqu mulku halittu duka mallakin Allah ne wal amru amruhu la mu'aqqiba li hukmihi umarnin na Allah ne babu mai cin gyaran sa yukhallidul kuffara fi nari bi adlihi wa hikmatihi Allah zai saka kafirai a wuta ya zaunar da su har abada da hikimarsa da adalcinsa wa yukhallidu al-abrara fil jannati bi fadlihi wa rahmati ya sanya mu'minai kuma a cikin aljanna da falalarsa da rahmarsa Allah ka sa mu ciki fa jami'u ma yaqau fil wujudi fa bi amrihi wa hikmatihi wa adami ilmina bi ma'rifatihi bi ma'rifati hikmatihi la yadullu ala annahu yakhluqu shay'an yakhluqu shay'an bila hikma komai da ke faruwa a duniya da izinin Allah ne da yardarsa kuma rashin sanin hikimarsa bai nufin Allah yana yin abubuwa haka nan babu hikima saboda Allah yana cewa a fasikum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un to gashi nan dai ya ci gaba da kawowa yace qala abul hasan ali ibn anjab ibn sa'i fi tarihi الفقير الحريري الدمشقي الشيخ الأجيب الحالي له زاوية بدمشق يقصده بها الفقراء وغيرهم من أبناء الدنيا وأنا ما لم يهدب mamaki. yana da wata zawiya a dimashku wanda haka ce fuqara'u almajirai wato kamar a ce sufaye kenan da wasu su daga cikin masu neman duniya suna zuwa wurin shi wa kana yu'ashiru al-ahdatha ya kasance yana kwana da matasa ka ji an ce haka wato dan luwadi ne kenan shi ma irin alkunya ne da ake cewa dan sunuka ba za a faɗa karara ba wa yashabuhum da su yake tafiya ko ina wa yuqimuna indahu a wurin shi suke kwana wa kana nasu yukthiruna alqawla fihi mutane suna yawan maganganu akan wannan hali nashi wa yansibunahu ila ma la yajuzu suna dangata shi zuwa ga abin da bai dace ba hatta kana yuqalu anhu innahu mubahiyyun ana cewa mai halasta komai ne walam yakun indahu muraqabatun wala mubala baya taka tsantsan baya kula da abin da ya kamata yana addini ko rayuwa bal yadkhulu ma as-sibyan al-ahdatha yakan shiga daki shi da matasa wa ya'tamidu ma'ahum ma yusammunahu takhriban yana yin abin da ake cewa takhrib shine wato abin nan din kenan gi shine takhrib wato karkata daga asalin ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane akai maimakon saduwa tsakanin miji da mata a aure sai su suna saduwa tsakanin maza da maza wal fuqahu yunkiruna alayhi fi fi'lahu malamai suna inkarin aikin shi wa yuwajjihuna al-inkara nahu suna kuma tuhumarsa akwai akwai malam malam wannan ibnu salahi da suka yi zamani aka ce kullun yazo sallah sai ya mishi addu'a Allah ya tsine mai albarka a cikin addu'o'in da yake dan zai kunuti ko zai addu'a a hudu shi ta juma'a sai ya kira sunan shi ce Allah ka tsine wa na albarka zamanin su daya da ibnu salah gashi nan dai yayi ta bada labari cewa kuma yana sihiri idan ya ga idan ya ga kyakkyawan saurayi da sun hada ido da shi shikenan zai bi shi ba zai ƙara wa iyayen shi biyayya ba ba za a ƙara ganin shi ba ya koma gun wannan takadarin malamin kenan ya zama yaron shi hatta ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan manyan gari sai da ya kwashe musu ƴaƴa duka da irin wannan bala'in na shi yace qala al-imam abu shama a cikin zailur road tani kenan الشيخ علي الحريري المقيم بقرية بصرة كان يتردد إلى دمشق وتبعه طائفة من الفقراء المعروفين بالحريرية أصحاب الزي المنافي للشريعة yace mabiyan shi din nan da suka bi shi ake ce musu alhaririya masu sanya sutura da ta saba wa addini wani lokaci wata rana an ce suna fitowa ne kawai da rufin kai da rawani kawai ko da hula duka sauran jikin su tsirara wata rana da singileti kawai wata rana da takalmi kafa daya haka suke yin shiga ta mahaukata su fito suna yawo a gari wannan fadin da sunan wai sufanci da sunan kusanci zuwa ga Allah suke Allah shi kyauta yace yace wa batinuhum sharrun min zahiri abinda suke koyewa na mugu aqida yafi muni fiye da wanda suke bayyanawa illa man raja'a minhum ila Allah ta'ala wa kana inda hadha al-hariri min al-qiyam bi wajibi shari'ati ma lam ya'rifu adam min al-mutasharri'in zahiran wa batinan wa min iqamati shara'i al-haqiqa ma lam yakun inda ahadin fi asrihi min al-muhafazati ala mahabbati Allah wa dhikrihi wa du'a ilayhi wal ma'rifati bihi hakan ya kasance yana yawan tilawa da zikiri da ambatan Allah da kwana sallah da sauransu wa aksarun nasi yaghlutuna fi amrihi fi zahiri wa fi amrihi fi batini malamai suna kuskurantar da duk abin da yake na fili da na boye wa laqad afta fihi mashayikhul ulama wa ma balagu muntaha futiyahum abu shama yace malamai sun bada fatawa akan shi amma ba su ci riba ba dan ba zartar ba wa balaga huwa fihim ma kanu yuriduna an yablugu fi kuma shi ya ci nasara akan wasunsu zahabi ya ce kultu ya arzu bibna abdussalam bibna abdussalam ne kaunihi ukhrija min dimashqa wannan gugar zana ce yake wani malami izu dan abdussalam saboda su suka bada fatawar cewa a kashe shi ba a kashe shi ba amma shi kuma izin wata rana aka kore shi daga dimashq ce to abinda kuke nema a mushi ba a mushi ba ta'aridi ne kawai qala wa laqad kana qaddasa Allahu ruhahu mukashifan lima fi suduril khalqi Allah mimma yudmirunahu bihaythu qad atla'ahu Allahu ala sara'iri khalqihi wa awliya'i duk wannan Abu Shama ne yake faɗan wannan magana har yana mishi addu'a cewa wai Allah yana bashi ya mishi mukashafa akan abin da ke cikin zukatan mutane idan suka zo yana sanin abin da ya kamata su faɗa an ba da labarin cewa wasu sun taɓa zuwa wurin shi kafin su iso suka ce ni dai in naje ga irin abin da nake so in ci ni ma ga irin abin da nake so a bani da ya zo sai ya sa aka kawo abinci sai ce kai ga irin wanda kake so kai ga irin wanda kake so kai ga irin wanda kake so an taba musu sun taba zuwa gun wani sarki haka aka musu kyautan wasu kayan karau haka zinariya sai kowa ya hada ya bashi duka sai wani malami daga cikin abokan adawan shi sai ce shi ba zai bashi ba sai ce to naka ya lalace nan take sai zinarin ya tsitsinke ya kakkaɗe sai ce duk da haka dai na san wannan ake shaɗa ne ba zan baka ba duk da haka to haka yake fama ake fama da shi a akan akan bala'o'i iri daban-daban zancen yana da yawa ne muna tsallakewa gashi inda yake cewa wa kana ibnu salahi yad'u alaihi fi asna'i kulli salatin bil jami'i jahran ibnu salahi ya kasance kullun yana addu'a yana cewa Allah ya tsine mishi albarka yana faɗa qarara ga inda kuma yake cewa wa kana al-hariri yalbasu at-tawila wal qasira wal mudawwara wal mufarrada wal abyada wal aswada wal amamata wal mi'zara wal qalansu wata wahadaha aji wata rana ya sa doguwar riga wata rana gajera wata rana mai wuya a buɗe wata rana fara wata rana baka wata rana rawani wata rana walƙalansu wata wahadaha sai ya sa hula kadai ya fito wa sabul mar'ati yana saka kayan mata wal mutarraz yana saka kaya wanda aka mishi design wal mulawwan yana saka wanda aka rina duk irin sutura da a lokacin bai dace da mutanen kirki su sa ba yana sakawa da aka kama shi bari ku ji wasiƙar da ya rubuta wai aka kama shi ya daɗe wajen shekara bakwai a kulle sai ɗaliban shi suka ta roƙon shi cewa ya tuba mana sai ya rubuta wasiƙa shine ke ba mu labari anan cewa wasu alahu ashabu lamma ku bisa an yas'ala wa shafa'a cewa ya tuba falam yaf'al yaki falam ma aqama arba'a sinina zada su'alu ya shekara hudu suka matsa mishi fa amara hum an yaktubu qissatan fiha sai ya ce a rubuta min al-khalqi daif ila rabbi sharif mimman huwa zuwa ga sarkin garin fawai mimman huwa zambun kulluhu ila man huwa afun kulluhu sababu hadhihi almukataba ad-da'fu anil mu'ataba asgharu khadam al-fuqara'i ali al-hariri kaji wasiƙa da ya rubuta ce daga wanda daga halitta zuwa ubangijinta daga wanda dukan shi zunubi ne zuwa ga wanda dukan shi afuwa ne dalilin rubuta wannan sako shine don ba zan iya zarginka ba daga mafi ƙarancin bayinka aliyul hariri sai kawo waka faƙirin walakin min ifafin wa min tuƙa wa shekun walakin lil fusuki imamu haji irin zindikancin ko ya ce fasa bil ƙasati wa aradu an yi tasila ila sultan aka yi ta yawo da wasiƙan nan ana neman wa zai kai ta zuwa ga sarkin fama ƙara adun minad min ad-dawlati illa waramaha duk wanda ya karanta sai ya wurge ce wannan ai kafirci ne ba za a kai ba fa balaga hu zalika fattahada wa qala da yaji labari sai numfashi ya ce li ajali hadha ma adantu lakum fi sa'i dan haka nace kar wanda yayi wani kokari ba abin ba zai amfani ba to kaji irin wannan fa dukka tarihin shine gashi na ake ta kawowa har zuwa karshe yana yana ta'aliki akan wancan abin nan na na na magana akan shi wancan astaghfirullah irin na zahabi din ko to sai mu koma cikin littafin siru alamin nubala inda zahabi ya tarjama ce gajera amma anan a cikin wannan mujalladi na 23 ne a cikin shafi na 49 sorry da takwas gashi ce ibn al-arabi tarjama ta 34 al-allamatu sahibu tawalif al-kafiya muhiddin abubakar muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ahmad al-ta'i al-hatimi al-mursi ibn al-arabi nazilu dimashq yace zakara annahu sami'a min ibn bashwal wa ibn saf wa sami'a bi makkah min zahir ibn rustum wa bi dimashqa min harastani wa bi bagdada wa sakana ruma mudda duk mun ji wannan zancen ko sai yace wa kana zakiyan yana da basira kasiran ilmi da yawan ilmi kataba al insha al ibad al umara bil maghrib yayi rubutu a fada wani sarki a maghrib thumma tazahada sannan ya fara zuhudu wa tafarrada ya kuma wuri guda wa ta'abbada ya ta bauta wata wahada ya zama shi kadai wa safara ya tafiye tafiye wata jarrada ya tsame kanshi daga cikin mutane wattuhima wa athama wa anjada ya kai ya kawo ya tsallaka wa amilal khalawati ya dinga zama shi kadai wa allaka shay'an kafiran fi tasarrufi ahli wahada ya ratayi akan abubuwa da dama na sufancin wahada wa min adra'i tawalifihi كتاب الفصوص littafin shi mafi muni shine alfusus fa in kana la kufra fi zahabi yace in dai ba kafirci a cikin shi fa ma fi dunya kufrun to babu kafirci a duniyar nan nas'alullaha al-afwa wan najata fa wa gausahu billah ya Allah ka tsiratar da mu Allah ka sa mu tsira wa qad azzamahu jama'atun wa takallafu lima sadara minhu bi ba'id al-ihtimalat wasu mutane sun girmama shi sun dauki dawainiyar fassara maganar shi da fassara mafi nisa وقد حكى العلامة بن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول أن ابن عربي شيخ سوء كذاب وأنا ما قال ما منجيتا يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا قلت ذهب يتي إن كان مهي الدين رجاء أما قالاتي تلك قبل الموت فقد فاز إن دي توبا تويات إيرا وما ذلك على الله بعزيز توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة يا رشي كاتر الرشيدة ثلاثين دا تقوز باين هجرة من الله صلى الله عليه وسلم سيدا ديكي تشاو قد أوردت عنه في التاريخ الكبير ya ce na bada labarin shi a cikin tarihi kabir dina shine wannan da muka ambata dazu kenan wala hu shi'run ra'iq wa ilmun wasi yana da waka mai yawa da ilimi mai fadi wa zihnun waddaq da kwakwalwa mai basira wala raiba anna kaseeran min ibaratihi lahu ta'wilun illa kitabul fususi babu ku kwanto akan cewa mafi yawan maganganun shi suna da fasara amma banda fusus din nan wa qara'tu bi khat ibn rafi'in annahu ra'a bi khat fatih din liya'muri annahu sami abu da daƙiƙin al'idi ya ƙulu na karanta da rubutun hannun ibn rafi'in ya ce a fatihuddin al'amuri ibn sa'idin nasu kenan annahu sami abu da daƙiƙin al'idi ya ƙulu sami ci shekha izza izza dini ya ƙulu wajara zikir ibn al'arabi abta'i faƙala huwa shekhu su'in maqbuhun kazzab mugun malami ne abin tuhuma kuma ƙaton makaryaci ne wannan tarjama sa kenan a cikin sirru alamin dubara to kaga duka ne tarjama tana komawa a matsayin nuna cewa batacce ne mugun mutum ne mara kirki ne ba malamin Allah ba ne sai kuma daga littafin lisanul mizan har ila yau wanda shi ma ƙari ne akan littafin mizanul la'itidal na limamu zahabi wannan ibnu hajjin shi ne ya ƙara shi ga shi a tarjama mai lamba ta dubu bakwai da ɗari takwas da lamba casa'in da uku al'imamu zahabi shi ke fara magana ya ce muhammad بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي صاحب كتاب الفصوص كاجي يتي مات سنة ثمانية وثلاثين وستمائة ورأيت قد حدث ناغنش ورأيته ناغنش يا بعد الأبار سوى قد حدث عن أبي الحسن بن هزيل بالإجازة وفي النفس من ذلك وياتي yayi karatu a gun malam Al-Hasan ibn Huzayd kaga bai amince wannan ba da adbaya yace amma ina jin kokwanton wannan magana kamar yadda kokwanto akan waɗancan maganganun na magana akan silafi da ijazar sa magana akan abin nan at-talikani ko Isma'il Ahmad ibn Isma'il at-talikani da zabi yace wannan ƙarya ne kai tsaye anan ma zabi yace ina kokwanton wannan magana yace wurin dalika wurin dalika okay sami'a minhu taysir li abi amr ad-dani shaykhuna muhammad ibn abi abi zakari sikali المطرز بسمائه عن أبي بكر بن أبي جمرة وبجارته من أبي من ابن أبي هزيل وأن مالم النام من سنة مالم السذهبين من سنة آآ آآ محمد ابن أبي بكر السقلي yace yayi karatu a gun ibn al-arabi ibn arabi ya kanta littafin at-taysir na abu amr al-dani a cewar sa wara wal haditha an jama'a wa naqala rafiquna abul fatih li amri abokinmu ibnu sayyidin nasi ya ba da labari ya ce wa kana mutasabbitan malami ne mai tantance abubuwa ya ba da labari a cikin littafin shi qala sami'tu al-imama taqiyuddin ibnu daqiq al-eid yaqulu sami'tu shaykhana aba muhammadin ibnu abdussalam sulami yaqulu wajara dhikru abi abdullahi ibn al-arabi at-tayi fa qala wannan zancen da ya shi ne yace shehu su'in mugun malami ne kazzabu makaryaci ne فقلت له وكذاب ايضا قريا كما قال نعم ce kware kuwa wace ƙarya yi ce tazakarna bi dimashqa at-tazwij bil jinni wata rana a ƙasar dimashku ana taɗi aka yi labarin hukuncin aure tsakanin mutum da aljan faƙala haza muhalun ibn arab ya ce wannan ba zai yiwu ba li'anna al-insa jismun kasifun dan adam jiki ne wanda yake mai nauyi wal jinnu ruhun latifun aljani kuma jiki ne wanda yake mai laushi ruhi ne ba ba jiki ne irin na mutane haka ba walan ya alaka jismul kasifu ar-ruhal latif babu yadda za a yi a samu haduwa tsakanin jiki irin wannan na mutum da irin na aljani suma ba da kalilin bayan shi ba da wannan fatawa bayan yan kwanaki ra'aituhu wa bihi shajja sai na gan shi an ji mishi rauni alama wani ya buge shi ko ya mare shi ko an sara mai wani makami faqala sai ya ce tazawwaztu jinniyatan na auri wata aljana ne farziktu min ha salasta auladin ta haifa mini ƴaƴa uku fattafaqa yawman anni agdabtuha to ran nan kuma sai na bata haushi fa darabatni shine ta buge ni bi azmin ta kwala mini kashi a fuska fa hasalat minhu hadhihi shajja shine kaga na ji rauni wan sarafat kuma ta yaji falam araha ba'da hadha ban ƙara ganin ta ba daga nan kaga wannan ƙarya ce zuki ta mallace cikakkiya wannan to shine ƙaryar da aka ce yana yi din qultu zahabi yace naqalahu li bi hurufihi ibnu rafi'in min khati abil fath wannan zancen an kufo mini shi da hannu da hannun malam ibnu rafi' daga maganar abul fatih li amri ibnu sa'id an-nasi wa ma indi abinda ke wurina anna muhiddin ya ta'ammadu kaliman zabi yace a gani na wannan mutumin da gangan yake yin ƙarya makaryaci ne ko je ne lakin asarat fihi tilkal khalawat ta yi kuma wannan wato buya da ya dinga yi yana watin ya kasance wannan buyar ta yi tasiri a kan shi waljo da yin wannan fasadan ta ɓata shi wa khayalan da tunanin shi lalace wa tsarafa jununin ta ma sa mishi hauka motsatse ne dan in mutum ya ji yunwa ya ji yunwa za ga har bai gani sosai zai iya tunani lafiyayye zai iya tarkizi zai iya tuna abin da ya kamata ya ko to yunwa ta rarake shi da sunan halwa da sunan tarbiyya yunwa ta rarake shi sannan in mutum bai zama a cikin mutane ba bai da za a zama yana da socio abin nan sociological abin nan conception irin tunani irin na mutane domin wannan abu ne da ake gadon shi a tare da mutane sociology wani abu ne da za ka same shi tare da mutane sociological experience ko to ba yi da wannan da haka sai zama wani motsatsi shi yake irin waɗannan maganganun na mahaukata ga sunan Allah ya tsare wasan na tasanifa fi tasawufi gashi na littafi irin wanda aka bada labari a baya wa akharuna yaquluna qad qala hadha al-batil wa ad-dalala faman faman alladhi qala innahu mata alayhi wasu suka ce eh gaskiya ne ya faɗi irin wannan maganganu amma bai mutu akan su ba fazahiru indahum min hali annahu raja'a wa anaba ila Allah fa innahu kana aliman bil athari wa sunani qawiyal musharakati fil ulumi suka ce dan malami ne yana da tarayya akan ilmomi daban-daban wa qawli ana fihi yace amma ni abin da nake cewa akan shi إنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين تذبهم الحق إلى جنابه عند الموت تيو يزما da gaske ne cikin waliyai ne waɗanda gaskiya ta ja su a lokacin mutuwar su wa khatama lahum bil husna ya cika da gaskiya fa amma kalamuhu zahabi yace ni bana kore ya zama ya cika da gaskiya wannan tsakanin shi da Allah ne fa amma kalamuhu amma in dai maganganun shi za hukunci a kansu fa man fahimahu wa arafahu ala qawaid al ittihadiyyati wa ilmi mahatt al qaumi وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق من خلاف قوله in dai ka san abin da suke faɗa kuma ka tattara maganganun zaka gane gaskiya ta saba maganar su maganar su daban gaskiya daban magana ya cika akan gaskiya ko ya tuba wannan tsakanin shi da Allah amma in dai maganar shi za a karba in ji zahabi ce to ta saba wa gaskiya wa kazalika man an aman am anan nazara fi fususil hikam aw an amal ta'ammula la halahul ajab in ka kalli littafin zaka ga mamaki fa inna zakiya idza ta'ammala min dhalika al-aqwali wal nazairi wal ashbahi fa huwa ahadu rajulaini in ka kalli abin da ke ciki to zaka ce ɗayan mutum biyu ne shi ibnu arabi imma min al-ittihadiyya fil batin ko dai zama masu cewa komai Allah ne wa imma min al-mu'minina billahi allazina ya'udduna anna hadhihi an-nakhla nahla min akfar al-kufar ko kuma ya zama daga cikin wanda suka yi imani irin iman da suke cewa addinin da mutane suke yi kafirci ne kaga kowanne ɗayan barna ce zabi yace nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya bamu lafiya wa an yaktubal imana fi qulubina Allah ya sa mana imani a cikin zukatanmu wa an yuthabbitana bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah ya sa mu cika da imani a duniya da lahira fa wallahi zabi yace na rantse da Allah li an ya'ishal muslimu jahilan khalfal baqari musulmi ya rayu jahili makiyayi yana bin saniya yana kiwo bai san komai ba la ya arifu min al-ilmi shay'an bai san komai a cikin ilimi ba siwa suwar min al-qur'an in banda irin idza jaa falaki da nasi halate ka hadisul gashiya su kadai sani ba ruwan shi wani fa'ili wani maf'uli wani mushabbahun bihi balantana aje kan takhriji da magana akan usulul fiqh ba abin da ya sani a cikin wannan ya dai san kawai fatiya da halateka in ya zikirin sallah ya san sallah za a yi ko yana kiwon dabbobin shi ya ce wallahi mutum ya rayu akan haka yusalli bi har salawat ya dinga sallah da wannan karatun nashi wa yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi imani da Allah ranar lahira khairul lahu ya mishi alheri bi kathirin alherin da yawa min hadha al irfani fiye da irin wannan karatun da ake faɗa na yan dariƙa din nan wa hadhihi al haqa'iq da waɗannan haƙiƙa da ake faɗa yace walau qara'a mi'ata kitabin ko da zai karanta littafi ɗari au amila mai ata halwa ko ya yi tarbiyya sau ɗari bai da wani amfani gara a ce jahili ne kai baka san komai ba illa ka san Allah ɗaya ne ka iya daga alamtar kaifa zuwa nasi kawai shi kenan ya fi maka alheri kana kiwon shanu ko kana kiwon raƙuma ko kana noma a daji intaha wannan shine iyakan maganar zahabi to sai ibnu hajarin ya zo yayi ta sharhi yayi ta kawo maganganu iri daban-daban waɗanda duk dai irin su ne wasun su da dama mun ji su jama'a ga sunan shafuka da yawa ya faɗi wanda suka yabe shi da wanda suka soke shi da wanda suka faɗi gaskiyarsa da cewa ma a ƙarke sai ya zo yake cewa qala al-qutbu al-yunini fi zailil mir'a fitar da mace sa'aduddin ibn abi abdullahi muhiddin ibn arabi yace kana waliduhu min kibaril mashayikh al-arifina baban shi daga cikin manyan malamai ne walahu musannafatun adida wa shi'run kathirun yana da littafai da yawa da waka da yawa walahu ashabun yana da mabiya ya atakiduna fi itiqadatin aziman itiqadan aziman wanda suke ganin shi da girma mufritan wanda yayi nisa wa yatagalawna fihi suna wuce iyaka akan shi wa huwa indahum na hawa darajatin nubuwa agun mabiyan wannan bataccen kama annabi ne shi ga ambaci ibn al-arabi ibn arabi agun waɗanda suke wannan barna haka suke kallon shi walam yashab ahadan illa wata gala fihi babu wanda ya da shi sai katar yana da zakewa akan san shi wala yakhruju anhu abadan kuma ba sa barin shi wala yufasdilu alaihi ghayrahu ba sa ganin wani ya fi shi wala yusawi bihi adam min ali zamani ba sa daidaita shi da kowa a zamanin shi wata sanifuhu la yufhamu minha illa alqali rubutun shi ba a gane komai shi kadan lakin allazi yufhamu minha hasanun jamilun abinda aka gane mai kyau ne mai dadi wa fi tasanifihi kalimatun tambu'u sam'a sam'u yanbu'u sam'u anha akwai mangarin da kunne yana ji sai yayi dim wa yaz'umu ashabuhu anna laha ma'ana amma yan makarantar shi suna cewa ma'ana ne guda biyu batinuha ghairu zahir suka ce sirrinta daban da zahirinta wabil jumla ibn hajar ya ce a jumlace fakana kabir al-qadari babban malami ne min sadatil qaumi daga cikin manyan dariqa wa karin lahu ma'rifatun tammatun bi ilmi al-asma'i wal huruf ya san ilmin asma' wal huruf wa lahu fi zalika ashiya'un gariba yana da abubuwa abun ban mamaki wastinbatatun ajibatun intaha kama kun ji wannan doguwar tarjuma da muka taƙaita ta kwarai a cikin wannan littafin wajen shafi ta kusa shafi goma gashi daga shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai har zuwa ɗari uku da ɗari zuwa ɗari hudu da biyar ɗari hudu da biyar kaga shafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida wajen goma sha ɗaya to wannan jama'a a taƙaice kenan kwarai da gaske ibnul arabi at-ta'i ibnu arabi at-ta'i wannan da aka faɗa a nan kaga a jumlace abin da zamu cire shi ne mutum ne wanda yake mai basira masanin ilmomi daban-daban amma kuma makaryaci dan bid'a mai maganganu waɗanda suke na kafirci haka ba madogara bane shi sam a cikin ilimi na addini amma madogara ne shi a wurin yan ɗariƙa waɗannan da suke ittihadiyanci kuma abu na biyu da zamu gane shi ne malamai daga cikinsu suna ɓoye abin kamar da muke gani a yanzu amma jahilansu suna bayyana kamar da muka ji daga shi wancan hariri shine ke bayyana komai to haka yanzu aka ga jahilan cikin su wanda suka shigo abin dare daya su ne za su fito su yi waka su fito su yi maukibi su yi recording abin nan clip na audio ko video ko su ɗauki hotuna suna da irin wannan barna wani lokaci idan suka sharo ta da faɗi manyan wanda kuma suna da wannan aƙida amma sai su fito su ce ƙarya ne ba ruwansu waɗannan wasu wawaye ne amma a ɗaukar taban suka zaga ta kamar da muka ji zahabi ya haka mana anan da haka wannan jama'a tsohuwar aƙida ce ta ɓata wadda ta fi shekara ɗari biyar a duniya amma kuma har yanzu ana ci gaba da yaɗa ta to me yake kawo yaɗuwar ta shine su malaman da suke cin moriyarta a tattalance a ɓangaren wato tattalin arziki suna cin moriyarta sannan kuma tana halasta musu su yi duk abin da suka ga dama a duniyar nan ana azumi malami ya fito yana cin waina da rana malami ya halasta wa kanshi saduwa kaji mun ji malami amma mai yin luwaɗi ma 'ya'yan mutane shi mun ji ibn al-arabi shi kuma baya haramta duk wani farji mana duk mata da ta mishi zai iya aurenta ko ya iya auka mata haka waɗannan malaman suke akwai shehin da duk garin da ji sai yayi aure kuma zai tafi ba sakinta zai yi ba zai bindiga mata ciki ne kawai ya tafi ya bauku da ita sai ta zama sayyada shikenan a ta ciyar da ita iya rayuwarta da ita da ɗanta in ya je wani garin kuma ya ƙara yin aure haka zai ta yin aure da haka bai da iyaka aure bai da iyaka haka suke sannan da abin da suke yi na a kawo musu ƴaƴan mutane da sun za su musu addu'a ina abin da ake yi a coci su yi wannan na cire gashin munkiri kuma kamancin su abubuwa iri daban-daban dai na barna wanda suke koma zuwa ga duk abin za ka ga ba Allah yake nufi ba wani bukatun duniya ne kawai sannan kuma akwai tsafi kamar yadda muka ji ana za mu zo mu ji kuma a gaba akwai tsafi da suke yi na aljanu din nan su taya su dan su ci gaba da mallake zukatan wawaye a ci gaba da cutar da su tunda kuma shi duk mutumin da yake ba addini yake nemawa yana da saurin imani da idan ya ga khariqul ada in ya ga wani abu miraculous ya ji kana faɗan abin da ya san bai gaya wa kowa ba ko kana gaya mai damuwarsa ko kana gaya mishi kaza zai faru ya ga abin ya faru to duka aljanu ne suke zuwa wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i lizadu kufra shedanu ne suke zuwa suna mutanen su wahayin wannan barna dan su ƙara kafircewa inda kana da shakkar anya wannan abun ba wayo yake mana ba kuwa sai kaga ka zo kana jin yunwa kai tunanin ga abin da ya kamata ka ci sai ka zo ba ranar da ko ba zamanin da ake samun irin wannan abincin bane kama a ce zamanin da yake rani sai a kawo maka abincin da ake samu na damuna ko zamanin damuna sai a kawo abincin da ba a samun shi sai rani ka ganshi kuma fresh ko a kawo wani abincin ma irin yanzu a zamanin nan sai su kawo wani abinci daga wata ƙasa ma wanda babu irin shi anan a yana inda kuke to daga nan sai masu raunin kwakwalwa sai kawai su amsa shine muka ji shi wancan malamin da ya ce to ba zai zan yarda da kai ba dan na san wannan aikin shaɗan ne wannan sai in kana da imani da yaƙini zaka iya wannan zama wannan shine fa halin da aka samu shekunnan ɗari kuɗin nan da daman su suka sanya mutane a ciki muna faɗa wani halin mun san akwai waɗanda ba irin su bane akwai waɗanda iyakarsu a cikin ɗariƙa shine kawai zikiri da wazifa da salati da istighfari da sauransu wato suna bin tafarkin irin su junairu ɗin kenan akwai ire-iren waɗannan a cikin yan ɗariƙa kuma kamar yadda malamin mu yake faɗa a nan mala albani Allah ya gafarta mishi mafi yawan yan ɗariƙa iya wannan matakin suke na awam na kawai suna tasbihin da zikir yake cewa waɗannan irin 'yan ɗariƙan babu 5% na 'yan ɗariƙa irinsu a Najeriya 'yan kaɗan ne kwarai don wannan irin ɓatar ba kowa ne mai hankali zai da ita ba sai wanda ya ji irin wannan yunwa ya ɓata shaidan ya karkatar da zuciyarsa ya daɗe a cikin wannan barna ta zama mishi jinin jiki sannan zai daɗe da wannan abu kaga suna halasta wa kansu shan giya suna halasta wa kansu cin dukiya ta kowace iri ce sawa'un ta taron addinin ce ta masallaci ce ta marayu ce ta sata ce suna baiwa barayi sa'a wasunsu da su ake yin tsafe-tsafe na cin naman mutane suna shiga ƙungiyoyin cultism na asiri duk irin wannan abubuwan suna yin shi sannan kuma za su zo su tara mabiya suna nuna musu cewa duka wannan a cikin ƙaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to su mabiyan iyanan shi aka ba su cewa ƙaunar manzon Allah ne salati ne zikiri ne neman shiga ne a wurin Allah da zuciya fara suke bin iya wannan Allah ya tsare mu to kaga irin waɗannan mabiyan ba za ka musu kuɗin goro ka ce kafirai bane ba za ka ce musu zindike ba ba za ka ce musu batattu ba amma dai ana fatan Allah ya dawo da su kan shari'a su gane cewa waɗannan cutar su suke kuma galibin su idan suka gane ba sa ci gaba da bin wannan abu abin da ke faruwa saboda ba a ɗaura su akan tarbiyya ta karantarwa sai dai tarbiyya ta biyayya kawai duk abin da aka ce kayi kayi amma ba za a zauna ana koya ma karatu ba duk wanda ka ji ana cewa zakiru ko muridi baya koyon karatu fa sai dai hidima kawai akwai hidimar da ta wajibi ce da zaran an ce kawo to wannan dole ka je ka samu ko ina ka kawo akwai kuma hidima ta da dawi'i wanda zaka yi dan kanka dan neman shiga kullum a cikin hidimar da suke kenan duk abin da kake samu ko sana'ar da kake yi ko harkar da kake yi shehin yana so ya san sirrinta nawa ne albashinka ko sana'ar da kake nawa ne abin nan estimated ribar ka a wata ko sati ko shekara ko irin kasuwancin da kake ko in kai direba ne ko dan ataba ne ko wanda kake bada haya gidaje ne ko dillalin filaye ko mai sayar da gwanjo ko wace irin sana'a kake sun yi kokari su kama su hada data su san menene irin income ɗinka da a san irin harajin da za a sa maka kuma duk harajin da aka sa dole ka kawo shi da an riga an sa maka tsoro cewa baka kawo ba zaka shiga uku muka kawo za ka shiga uku wannan kaga maguzanci ne jama'a a riga a tsorata mutane a nuna musu wannan abun dole haka za su bi kawai da haka ba za su saki ba za su yadda masu saurari wannan wani wanda zai ce musu ku yi kokari ku fahimta ko ku samu yanci ba shi sa za a ce ba tambaya ana so ka zama a gaban shehi kaman gawa a gaban mai wanki ta kaga sai yadda aka juya ta to haka ake so ka zama kal mayyiti bayna yadayil gasil mugassil wato abin nan mamaci a gaban mai mishi wanka Allah ya tsare mu to jama'a kun ji wannan zance da ibn timiya ya kawo da ya ja mu zuwa ga wannan abin nan sakin layi kankani qala abul qasim ibn timiya yake cewa abul qasim al-qushairi ya ce wa ahkamu usul al-aqaidi biwadih dalail wala hashawahid wala ihu shawa'id wala ihu shawa'id shawahid kuma su sufaye ahkamu usul al-aqaid sun tsaya sun tantance ka'idojin aqida biwabihi dala'il da hujjoji mabayyana wala'ihi shawahidi da shaida wadda take ta fito fili kama kala abu muhammad al-jariri kama yadda malam abu muhammad al-jariri yake cewa man lam yaqif ala ilmi tauhidi bi shahidin min shawahidihi zallat bihi qadamul ghururi ila muhwati talafi wanda bai tsaya ya fahimci ilimin tauhidi ta hanyar wani abu da ke shaidan ɗayantaka Allah ba, zallat bihi ƙadamul gururi, to ƙafar shi ta gururi ta ruɗuwa za ta zame da shi ila mahawati talafi zuwa ga ramin halaka. Qala Abul Qasim, Alkushari yake cewa yuridu bi zalika abinda jariri yake nufi da wannan anna marra kana ila taqalidi duk wanda ya yadda da a wajen aqida ya bi kawai ba tare da ya sani ba ولم يتأمل دلائل التوحيد بتأيا تنكاي حجوجين توحيدي با سقطا زي فادي أمتن النجاة daga tudun mun tsira wa kafi asaril halaki zai fada cikin asar cikin bauta kamu na halaka halaka za ta kama shi qultu ibn tamiya yake cewa al mashayikhu la yushiruna ila at-tariq allati salaka al mutakallimuna wannan maganar da shehunne suke ba fa suna ishara ne zuwa ga tafarkin da mutakallimu da suka shiga ba in za a iya tunawa yan ilmu kalam suna cewa babu takalidanci a tauhidi ko kuna ji wannan magana bakin su cewa ai tauhidi babu takalidanci dole ka fahimta da kanka babu bi babu kawai a ce sa ma dan hanbali sun ce Allah yana sama sun ce Qur'ani magana Allah ne wai ba za abu ba wannan magana sai kai ma ka tsaya ka fahimce ta da kanka wannan muguwar akida ce jama'a amma ita ake faɗa yanzu ana tutiya da ita a nan ƙasa da sunan kuma sunna to ita ce bintu yake ishara anan cewa su sufaye da suka ce ka tsaya ka fahimci tauhidi da kanka kafin ka bi kar kawai ka bi abinda suke nufi ya bambanta da abinda mutakallimuna suke nufi idan suka wannan magana min al-istidlal bil ajsam wanda mutakallimuna suna cewa ne a dinga kafa hujja da jukkuna wal a'rad da abubuwa wa ma yadkhulu fi zalika labun da ke shiga cikin haka bal hum munkirun li zalika su kai suna ma musun wannan kama zakarahu abu abdurrahman sulami wa shaykh al-islam al-ansari wa ghayruhuma anhu kama yadda waɗannan malaman suka faɗa abu abdurrahman sulami mai tabaqatul sufiya kenan da shaykh al-islam abu isma'il al-ansari a littafin sashimana abin nan na tarihin sufaye da wasu su suka ambata cewa sufaye ba su yarda da wannan tafarkin ba tafarkin shine na al-istidlal bil ajsam wal a'rad in an zo wajen tauhidin Allah a dinga kallon jukkuna da ake da su sai a ce to komai na Allah a ce ya saba na waɗannan jukkunkuna daga nan ne ake musun Allah bai da hannu Allah bai da so Allah bai da ki Allah bai gani duk wannan sanadiyar wannan kutancin ne tsakanin jukkuna da ake ganin su da Allah da ba a ganin shi sai a kwatanta da su sai a kore da nufin tanzihi wa abul qasim yara sihata hadhihi at-tariq al-qushairi yana ganin wannan hanya ingantacciya ce inje ibn taymiya wa hadha min al-mawadi' allati khalafa fiha mashayikh al to anan ya saba wa mutanen shi na yan dariku sufaye ya saba wa maganar su da yace abu ta farkin mutakallimuna wajen tauhidi to sufaye ba su bin wannan tafarkin sufaye baya ga rashin bi ma suna suka wannan tafarkin kamar yadda ya ce mana an samu waɗannan malamai sun faɗa wa kad zakara abul qasim fi tarjamati shaykh ali abi ali ibn al katibi wa kad sahiba aba ali ar-ruza bari wa ghayruhu wa ta'akhkhara ba'da al arba'ina wa thalathmi'a har ila yau abul qasim al-qushairi ya goya ambaci a cikin tarihin wani mutum mai suna abu ali ibn al-katib abu ali al-hasan ibn ahmad ibn al-katib ɗaya daga cikin manyan malaman sufaye a ƙasar misra wanda aka ce an haife shi ko dai shekara ta ɗari uku da arba'in da uku ko kusa da haka kuma ya rasu ne a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da uke rasuwar shi kenan wannan ko rasuwar shi shekara ta 343 amin kamar yadda ibn al-jawzi ya ambata wannan malamin wanda waqad sahiba aba ali ar-ruzabari ya zauna da abu ali ruzabari wa ghairahu da waninsa wa ta'akhkhara yayi jinkiri a rayuwarsa ba'adal arba'ina wa salasami'a ya kai shekara ta arba'in da ɗari uku da wani abu shi ne kamar yadda muka ji ɗari uku da arba'in da uku ya ce a cikin zancensa ya ce ƙara al-mu'tazila su mu'tazilawa nazzahullaha min haisul aqali fa akhtau mu'tazila sun yi amfani da hankali wajen tsarkake Allah sai suka yi kuskure ka ji zancen shine kokarin tsarkake Allah da amfani da hankalinsu wannan shine tafarkin mu'tazila keke da keke abinda mu'tazila suka soyi shine wato sanya aqidan musulunci a ma'auni na kimiyya na science na binciken kimiyya wanda a ce komai za a yi subjecting din shi to test sai an gwada sai an yi amfani da ka'idojin kimiyya da fasaha wajen tabbatar da shi sai suka yi amfani da hankalinsu suka saka hankalinsu a matsayin ma'auni wajen gwada wajen tsarkake Allah duk abin da sun faɗa ya zo ya karo da hankalinsu sai su su ce to a kore shi kar a yadda da aka ce sami'un bila sami'in basirun bila basar su ce manzila baina manzila ce ni su ce kaza su ce kaza abubuwa iri daban-daban fa akhtau sai suka yi kuskure wasufiya nazzahuhu min haythu da ilmi fa asabu sufaye fa sai suka tsarkake Allah ta hanyar amfani da ilimi wato abinda Allah ya faɗa sai a faɗa abinda manzo ya faɗa sai a faɗa da irin wannan za a tsarkake Allah kawai a dace amma aka saka hankali ba za a samu dacewa da abin da ke shine gaskiya ba wannan magana bayan da malai gama kawo ta sai ke cewa qult inji ibn taymiya kenan al ilmu fi lisani sufiya wa wasayahum kafiran ma yuriduna bihi shari'a nan da aka ce min haythu ilm yace su da dama idan ka ji a zancen ‘yan ɗariƙu sufaye da wasiyarsu suna jan kunnen wani cewa ya koyi ilimi to idan suka faɗi lafazin ilimi suna nufin ilimin shari'a ƙur'ani da sunna da fiƙihu da tauhidi ka ƙauli abi ya aquba annaharu juri kamar maganan abu ya aquba ishaq ibn muhammad annaharu juri wani daga cikin malaman sufiya da ya rayu a ƙasar makka ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalul ahwali ma ƙaran al'il mafi kyan halin rayuwar mutum shine rayuwar da ta tafi tare da ilimi duk abin da kai tare da ilimi to shine mafi kyau to anan ilimin shari'a ya zama duk abin da za ka yi na faɗi ko shiru ko aiki ko rashin yin aiki ko magana ko rashin yin magana ko shiga wani abu ko barinsa ya zama kayi shi ne akan ilimin shari'a to wannan zaka samu shine mafi mafi kyan halin rayuwarka wa ka qauli abi yazida haka abi yazid al-bistam al-bistami kenan shine tsaifur ibn isa an kuntuna a baya an yi magana akan shi wani babban sufi wanda yake da shatahar shi ma masu yawa wanda kamar yadda musashirikuna ma suke kallon shi suna ganin shine shugaban mazhabin alfana masu tunanin cewa ana iya narkewa tsakanin Allah da bawa a zama daya wannan tsaifur ibnu isa abu yazid al-bistami babban dan ɗariƙa ne ana ji da shi a harkar ɗariƙa a harkar sufanci yana da matsala sosai yana da zamewa shi ma to to shine jagoran wannan addinin ya ya ya rasu ne a ainihin wato shekara ta 261 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganar shi yake cewa amilki fil mujahada 30 sana fama wajattu ashadda alayya min al-ilmi wa mutaba'ati yace nayi iya kwazo na na iya bin tafarkin da nake so na bi na sufanci shekara talatin ban san wani abu da ya min wahalan iya bi ba fiye da ilimi da aiki da shi wato fiye da bin shari'a yin sallah akan lokaci yin azumi rintsa ido faɗan gaskiya yin sadaka abubuwan da shari'a ta ce a yi da wanda ta hana ko yace ba abin da ya mishi wahala irin wannan saboda tsaba dan dariƙa ne dole su mishi wahala yace walaula ikhtilaful ulama'i la baqit wa ikhtilaful ulama'i rahmatun illa min tajridi at-tauhid yace da ba dan sabanin malamai ba yace da na saura da na samu abin da zan kama amma sabanin yasa na rasa abin da zan kama wa ikhtilaful ulama rahama yace wai sabanin malamai rahama ne illa fi tajrid tauhid amma banda a cikin tsabar tauhidi nan aka samu sabani to za su halaka mutane wannan yana kawo maganganu ne daga sufaye dan ya tabbatar da cewa idan suka ce ilimi suna nufin wani lokaci kuma fiye wani lokaci suna nufin bin shari'a shi suke kira da suna ilimi yace wa hadha ka qauli sahal ibn abdullahi tustari kaga wannan yau kama da maganar sahal ibn abdullahi tustari shi ma sahal ibn abdullahi ibn yunus tustari abu muhammad wanda ɗaya ne daga cikin manyan sufaye da ya rasu a shekara ta ɗari biyu da tamanin da uku yake cewa kullu fi'lin taf'aluhu bi ghairi iktida'in wa ta'atin aw ma'asiyatin da'atan aw ma'asiyatan fa huwa aishun nafsi duk abin da kake yi duk wani aiki da zaka aikata taf'aluhu kake aikata shi bi ghairi iktida'in ba tare da ka ga wani na yi ne ka kwaikwaya ba da'atan shin aikin kware ne na biyayya aw ma'asiyatan ko laifi ne ma'ana ko laifi ne zama ka taba ganin wani na yin irin shi ba kai kake kiro shi ba ko fa huwa aishun nafsi to rayuwar kanka kake yi kawai wato san zuciyarka kake bi in za ka yi addini kai kwaikwayo da waɗanda suke addini in za ka yi ɓarna ma kai kwaikwayo da maɓarnata kar ka ƙirƙiro naka kaga wannan ya buɗa da yawa ko ya ce wa kullu fi'ilin taf'aluhu bil iktida'i fa huwa azabun ala nafs amma duk abin da zaka yi a ce sai ka bi na wani to zaka sha wahala kuma ka je maganganun da riga din fa sai shine za a ce maka tana da fasara da yawa baka gane bane wa qala abu sulaiman ad-darani abu suleiman abdurrahman ibn hamad ibn atiyatar darani shi ma ya rasu shekara ta ɗari biyu da sha biyar yake cewa ruba ma ya ƙa'u fi kalbi an nukta wani lokaci nakan ji wata fikira mai kyau wani tunani mai kyau ya faɗo min a zuciya min nukatil ƙauni daga cikin maganganun mutanenmu na sufaye ayyaman kwanaki da yawa fala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini amma ba zan karɓi wannan magana ba sai na nemi shaidu guda biyu alkitab was sunna sai na duba ya dace da qur'ani ya dace da sunna sannan zan karɓa wa qala sahibu ahmad ibnu abil hawari ibnu abil hawari wanda ɗalibi ne shi kuma ga wancan malami yake cewa shi wannan sunan shi ahmad ibnu abil hawari wanda yake ɗalibin abu suleiman darani ne shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari biyu da talatin yace mallam yazin af'alahu aqwalahu kulla waqatin bil kitabi was sunna wanda duk baya kwatanta maganganunsa da ayyukansa a koda yaushe da alqur'ani da sunna walam yattahim khawatirahu baya tuhumar tunaninsa fala ta'udduhu fi diwanir rijali kar ka rubuta shi a cikin rijistar man amila bila bilattiba'i sunnatin ko fa batilun amaluhu shukran man amila bi batil bila ittiba'i sunnatin fa batilun amaluhu wanda duk yake aiki ba tare da bin sunna ba to aikin shi ya zama barna na tsallaka zuwa maganan Abu Hafs bin Naisaburi ne ko Abu Hafs Amr bin Salamata al-Haddad an-Naisaburi wanda shi ma shehi ne na sufaye ya rasu shekara ta 270 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma yake cewa man lam yazin af'alahu wa aqwalahu kulla waqatin bil kitabi was sunna wanda duk baya gwada maganarsa ko aikinsa kullun da qur'ani da sunna walam yattahim khawatirahu baya tuhumar zuciyarsa in tariya mishi abu kawai duk abin da ya ga dama yake aikatawa fala ta'uddahu fi diwanin rijali kar ku lissafa shi a cikin rijistan mutanenmu baya cikin rijistar su baya cikin yan mu duk wannan misalai ne da ibn taymiya yake buga mana na maganganun da suke nuni zuwa ga cewa sufaye idan suka ce ilimi suna nufin ilimin shari'a ko wa qala al-junayd ibn muhammad sai kuma junayd ibn muhammad ibn al-junayd al-baghdadi da muka ji a baya yace at-turq kulluha musduda ala al-khalqi illa man iktafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dukkanin hanyoyi na kaiwa ga saduwa da Allah ko samun falala a wurin Allah duka an katange su masduda akwai katanga akwai an tushe su illa man iktafa asarar rasul sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya bi sawu ya bi sawun da manzon Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam sannan zai kai ga wato hanya da ta fitar da shi wa qala aidan kuma yace man lam yahfaz alqur'ana wa yaktubu alhaditha la yuqtada bihi fi hadha al-amr wanda bai haddace alqur'ani ba bai koyi karatun hadisi ba ba a koyi da shi a maganar sufanci ba a cewa shine jagora mai ba da zikiri ba a cewa shine wanda zai zama wali da za a koyi da shi li'anna ilmana hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah yace dan ilimin da muke bi musu junaidu to yana da kaidi yana da iyaka da alqur'ani da sunna da abin da fita daga alqur'ani da sunna ba ma bi wa qala abu usmana sai kuma abu usman shine sa'id ibn isma'il ibn sa'id al al-hiyari an-naisaburi wanda shi kuma ya ya rayu ne a a karni na abin nan ya rasu a cikin shekara ta ɗari uku da ɗori kaɗan haka ya ce man ammara sunnata ala nafsi ƙauran wa fi'ilan wanda duk ya sanya sunna a gabansa ƙauran wajen faɗa wa fi'ilan da aikatawa na tsakabil hikima zaka ga yana magana wata ke ta hikima wa man ammara hawa ala nafsi wanda ya ba son zuciya jagorancin kansa ƙaunar wajen maganarsa wa fi'ilan da aikinsa na taka bil bid'a zaka ji bid'a bakinsa wanda yasa yasa son zuciya a gaba da shi rasuwarsa 298 insha Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce wa in tuti'uhu tahdu in kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku shirya wa qala Abu Hamza al-Baghdadi sai kuma abu hamzatul bagdadi shi kuma yake faɗa yana cewa abu hamza sunan shi muhammad ibn ibrahim al-bazzar ya rasu shekara ta 289 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man alima tariqa ila Allah sahula alaihi sulukuhu wanda ya san hanyar da za a kama dan cimma Allah to zai zama sulukinsa salon rayuwarsa ta sufanci za ta mashi sauki ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهواله وأقواله وأفعاله yace babu kuma guide dalili wato guide wanda zai nuna maka hanya babu abin da nuna maka hanyar kaiwa ga Allah in ban da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ahwalihi a dukkanin halayensa wa aqwalihi da maganganunsa wa af'alihi kaga wannan a cikin su shi ma salafi ne wannan in dai a magana ne sai dai aikin ne ba dole ya zama haka ba ce sai dai abu manzan Allah a halayensa abu manzan Allah a ayyukansa abu manzan Allah sallallahu alaihi a maganganunsa wannan shine kawai abin da zai kai ka zuwa ga hanyar tsira za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba mu tashi inda yake cewa wa min labdil ilmi fi kalamihim qawl abi usman an-naisaburi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik